أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الدائمان الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da wannan lokaci barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin ranar talata ashirin ga watan jumadal akhira shekara ta dubu ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar shugaba ali salatu wasalam wasu zo daidai da biyu ga watan janairu na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a cikin wannan darasi namu na littafin matsalar akhdari wannan shine zaman mu na tara kuma insha Allah yau za mu shiga cikin babin da ke magana akan sahawu wato rabkanwa wanda shine mas'alar da dama littafin ya fi shahara a kai hausawa suka yi mishi laƙabi da cewa ahadari rariya matatar sallah mai littafin ya ce babun fi sahawi wannan babi ne da zai magana game da rafkanuwa wasjudu sahwi fi salati sujudar rafkanuwa a cikin sallah sunnatun sunna ce falin nuqsani sajadatani qabla salami ga tauyewa wato wanda ya tauye wani abu a cikin sallarsa akwai sujadu guda biyu da zai yi kafin sallama ba da tamami tashahudaini bayan ya cika tahiyarsa ya je har zuwa abduhu wa rasuluhu daga nan kuma sai sujadu guda biyu ya dago sannan ya sake wata sabuwar tahiyar sannan sai ya sallama haka ake yin sujada kabri yace yazidu ba'dahuma tashahhudan akhara zai ƙara yin wata tahiyar bayan wannan sujadun guda biyu da yayi walil ziyarati sujadatani ba'da salami ga wanda kuma yayi ƙari a cikin sallarsa ya ƙara wani rukuni to zai yi sujadu guda biyu bayan ya yi sallama irsa hadu ba'dahuma zai yi tahiya bayan waɗannan sujadun wa yusallimu taslimatan ukra zai kuma yi sallama wata sallamar daban sai ya fara da kawowa masailu na sallah yace wa man naqasa wa zada wanda ya tauye kuma yayi ƙari har ila duka a cikin sallah guda sujada qabla salami sai sujada kafin sallama saboda ana rinjayar da bangaren ragi din ne akan bangaren ƙari kamar yadda malam mai ashmawi ya yi bayani a nasar littafin waman nasiya sujudal qabliya hatta sallama wanda sujada qabli ce ta kama shi amma sai ya manta bai yi ta ba har sai da yi sallama sajada in kana qariban sai ya sujadar nan take idan ya kasance a kurkusa ne yana yin sallama sai ya tuna to sai ya sujadar kawai ta zama ba a dike nan wa in dala aw kharaja min masjidi idan kuma abin ya tsawaita yayi sallar azhar a cikin ta ya samu sujada kabulin kuma bai yi ba ya zauna a masallacin yana karatu ko yana yin wani uzurin har sai da lokacin la'asar yayi ya min iza ya sallar la'asar sannan sai ya tuna to kaga wannan abin ya tsawaita aw kharaja min al-masjid ko kuma mutun ya riga ma ya fita daga masallacin to ba kada sujudu sujadar da zai yi din ta riga ta baci wata dulu salatu ma'ahu ita ma sallar ta baci tare da wannan sujadar da bai yin ba amma da sharadi in kana ala salasi sunanin idan ya kasance wannan kabrin da zai yi saboda ya tauye sunnoni guda uku ne aw aksar ko fiye da haka misali a cikin sallar ya manta da karatun sura kaga karatun sura sunna ne tsayawa domin yinsa sunna ne ya yi wannan a raka'a ta biyu da ya zo bayan ya yarka abin maimakon ya zauna nan ma sai ya manta kuma ya miƙe to kaga a nan ma zaman tahiya wannan zaman tsakiyar sunna ne karatun tahiyar shi ma sunna ne kaga ya manta da sunnoni hudu kenan a cikin sallarsa to irin wannan ake ne afsara min zalika ko fiye da wannan to sallar shi ta ɓaci kuma sujadar ma ta ɓaci idan ya zamto ya manta bai yi ba har ya fita daga masallaci wa illa idan kuma sunnonin da ya tauye din ba su kai haka ba misali kamar wurin bayyanar da karatu ne sai ya manta ya ɓoye karatu to kaga anan sunna ɗaya ya bari ko kuma zaman tahiyar tsakiya ne bai yi ba kaga sunnoni biyu ya bari kaga ba su kai uku ba to in har ba su kai uku ba falata buɗuru sallar shi ba ta ɓaci ba wa man nasiya sujudal ba'diyya wanda kuma ya manta da sujada ba'di bai yi ta ba sujadahu walau ba'da amin to sai ya yi ta koda ya kai bayan shekara guda ita ba ta ɓaci saboda daɗewa ba a yi ba wa man naqasa faribatan wanda ya tauye wata farilla daga cikin farillan sallar shi kamar ruku'u ko sujada ko karatun fatiha to la yujzihi sujudu anha yin sujada domin ta kadai ba zai wadatar da shi ba dole sai ya kawo wannan abin da ya manta din wa man naqasal fada'ila wanda kuma ya tauye mustahabbai a cikin sallarsa fala sujuda alaihi to wannan babu wata sujada da ke kansa mustahabban sallah kamar irin su alqunut ya manta bai alqunut ba to wannan babu wata sujada a kansa wala yakunu sujudul qabliyyu illa li tarki sunnatayn fa aksara sujada qabl ba ta kasancewa sai dai idan an bar sunnoni guda biyu ko fiye da haka wa amma sunnatul wahidatu fala sujuda laha amma sunna kwaya ɗaya tal in an tauye ta ba a yin sujada domin ta illa sirra wal jara sai dai wurin ɓoye karatu in mutum ya bayyanar ko kuma wajen bayyana da karatu sai mutum ya ɓoye karatu to wannan kaga sunnoni ne kwaya ɗaya amma kowace ana mata sujada kamar asarra fil jahri wanda ya ɓoye karatu a wurin da ake bayyanawa sajada qabla salami zai sujada kafin sallama kamar jahara fi sirri wanda kuma ya bayyana karatu a gunda ɓoyewa ake yi kamar a sujadar kamar a rakawoyi biyun ƙarshen sallar isha'i ko kuma a cikin sallar azhar ko la'asar sai mutum ya zamto ya bayyanar da karatu to kaga anan sujada ba'di zai yi shine yace sujada ba'da salam zai sujada bayan sallama amma takallama sahiyan wanda ya zance da rabkanwa sujada ba'da salam zai sujada bayan sallama amma an da gangan ne fa sallar shi ta bace amma sallama min raka'ataini sahiyan wanda ya sallama daga yin raka'a biyu yana mai rafkanuwa wato mantawa yayi kawai sai yayi sallama din to sujada ba da salami shi ma zai sujada bayan yayi sallama wa man zara fi salati rak'atan aw rak'ataini wanda ya ƙara raka'a daya ko raka'a biyu a cikin sallah sujada ba da salami sai ya sujada bayan sallama wa man zara fi salati mislaha batalat wanda ya ƙara a cikin sallah ya ƙara adadin raka'o'in da ya ƙara ɗin sun kai adadin rakawoyin sallar to shi kenan sallar shi ta ɓaci misali kamar a ce sallar asuba sai kai raka a hudu ko sallar azahar ko la'asar kai raka a takwas kaga wannan ai mutum ya zamto ya manta ma me yake ba bai sama abin da yake ciki ba to shi za ka ce sallar shi ta ɓaci wa man shakka fi kamali salatihi wanda yayi kokonto cikin cikar sallarsa shin ta cika ne ko bata cika ba to a ta bi ma shakka fi sai ya zo da abin da yake kokonto din a cikin sa wa shakku fi nuqsani ka tahaqquqi yin kokonto cikin yin ragi a sallah to kamar tabbatuwar sa ne daga lokacin da ka fara kokonto shin raka'a biyu ne ko raka'a uku raka'a biyu ne ko raka'a uku to shikenan kawai sai ka bashi akan cewa raka'a biyun kai don haka sai ka ƙaro raka biyu har ila yau faman shakka fi raka'atin aw sajadatin ka ga maganan nan ma yace wanda yayi kokonto cikin raka'a ko kuma cikin wata sujada yake tunanin anya ku sujada ɗaya ne ne ko biyu raka ɗaya ne ne ko biyu a tabiha sai ya zo da abin da yake kokonto din ba sujada ba da salami amma sujada zai yi bayan sallama wayan shakka fi salami sallama idan mutum ya idar da sallah sai yake kokonton ni anya na yi sallama ku sanar idar da sallan nan ko ka ban yi ma sallamar bane ya ce sallama in kana qariban sai ya sallamar kawai idan ya kasance abin a farko sani wala sujuda alaihi babu wata sujada a kansa wayan dala idan kuma abin ya tsawaita sai bayan ya fita daga masallaci ko bayan awanni masu yawa sai ya tuna anya ku dazun nan nayi nayi sallama ne ko ban yi ba to bakarar salatu sallar shi ta ɓaci walmuwaswisu ya turkul waswasata wanda kokonto ya aure shi mai yawan kokonto aka ce to ya bar wannan kokonton nashi min kalbi daga zuciyar shi ya daina kula wannan abin da zuciyar shi ke faɗa din wala ya ati bi ma shakka fi ba sai ya zo da abin da yake kokonton a cikin sa ba walakin sai dai shi yasjudu ba'da salami ko yaushe idan da sallah kawai yasjuda ba'di sawa'un shakka fi ziyaratin aw nuqsani daidai ne yayi kokonton ne cikin a ƙari a sallah ko kuma cikin ragi a sallah yake kokonto to kawai ya yayi sujjada ba di duk sanda ya idar da sallah to man jahara fil qunuti wanda ya bayyanar da al qunut fala sujuda alaihi wannan babu sujjada akan sa walakinahu yukrahu amru sai dai yukrahu amduhu an karhanta mutum an karanta wa mutum ya rika yin hakan da gangan wato bayyanar da alqunut da gangan a malikiya alqunut ana yin shi ne a koyi wa man zada surata fi rak'atayn al-akhiratayn fala sujuda alayhi wanda ya ƙara sura a cikin raka'o'i biyun ƙarshe na sallar isha'i ko na sallar azhar ko al'asr mutum ya karanta fatiha tunda fatiha kare ake karantawa sai ya manta ya ƙara hadda sura to babu wata sujada da zai yi ba zai kabar ba zai ba hadu ba wa man sami'a zikra muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fi salati wanda ya ji an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhali yana cikin sallah fa salla alaihi sai ya salati gare shi fala shay alaihi to wannan shi ma babu komai a gare shi bai yi laifi ba sawa'un kana sahiyan aw amidan daidai ne wannan sujada wannan salatin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sane yayi ko kuma da rafkan wayayi aw qa'iman aw jalisan a tsaye yake a cikin sallah yana cikin karanta sura da fatiha sai ya ji wani can ya ambaci sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sallallahu alaihi wasallam ko kuma a cikin sujada yake ko kuma a zaman tahiyya yake ko a ruku'u yake ko ma a wannan rukuni yake da cikin rukunin sallah wannan babu komai a gare shi man qara'a suratayn fa aksara fi raka'atin wahidatin wanda ya karanta surori biyu ko fiye da haka a cikin raka'a guda aw kharaja min suratin ila suratin ko kuma ya shiga wannan surar sai ya ji tana da wuya sai ya tsallaka zuwa wata surar ita ma sai ya ji tana da wuya sai ya tsallaka zuwa wata aw raka'a qabla tamami surati ko kuma ya ɗauko karatun surar da ya zo daidai wasu ayoyi kawai sai ya yi ko kafin ya cika surar gaba ɗaya farashi a alaihi wannan shi ma babu komai a gare shi fi jami'i za daga cikin dukkanin wannan kamar ashara fi salatihi bi yadihi aw ra'sihi wanda yayi ishara a cikin sallarsa sai ya ishara da kansa ya gyaɗa kai ko ya girgiza kansa don ya nuna wa wani a a a ko kuma ya ɗaga kai ya ce wa wani e ko kuma da hannunsa ya nuna wa mutum wani abu to wannan farashi a alaihi shi ma babu komai a gare shi kamar karrarar fatihata wanda ya maimaita karatun fatiha sahiyan yana mai rafkanuwa sujada ba da salami sai ya sujada bayan ya yi sallama wayan kana amidan idan kuma da gangan ne mutum ya rika maimaita karatun fatiha a sallah fa zahiru al-butulan abin da yake zahiri dai shine sallarsa ta ɓaci waman ta zakkara surata ba a danhi ina'ihi ilar ruku'i wanda ya tuno da karatun sura cewa bai yi shi ba alhali kuma ya riga ya rankwafa zuwa ga yin ruku'u falayar ji'u ilaiha ba zai dawo zuwa gare ta ba kawai ya ci ya ci gaba da su- da- da karatunsa a ya ci gaba da sallarsa ba zai dawo cewa sai ya sake miƙewa ya yi wannan karatun ba wa man tazakkara sirra aw al-jahra qabla ar-ruku'i wanda ya tuno da boye karatu ko kuma bayyanar da karatu sai ya tuno na gashi na manta na yi karatun nan a fili alhali kuma a zahar nake yi to in yi in yi tuno da haka ko kuma a sallar magarba ne ko sallar isha'i a rakawai biyun farko ko a ko a sallar asubahi sai ya manta duka sai ya boye karatu to amma kafin ya yi ruku'u sai ya tuno to a adal qira'ata sai ya sake maimaita karatun ya yi shi a yadda ya dace din fa in kana zalika fi surati wahdaha a adaha wa la sujuda alayhi idan sura ce kadai ya manta ya bayyana din ko ya manta ya koyi ta to shikenan sai ya maimaita ta iya ita kadai kuma babu babu wata sujada da zai yi wa in kana fil fatihati idan kuma a cikin fatiha ne yaman yaman ta ya bayyanar da fatiha ko yaman ta ya ɓoye karatun fatiha to a adaha sai ya sake ta wa sujada ba al salami amma zai sujada bayan ya yi sallama amma idan karatun fatihar aya ɗaya ko biyu ko uku yaman ta ya bayyana to wannan babu komai ko yaman ta ya ɓoye wannan babu komai idan an kai aya hudu kaga an wuce rabi kenan to nan kam dole sai an yi sujada
na je tambaya na kwa zuciya ta akan Na'am.
zo tashi zai yi Allah sarki. Wayan fata bin ruku'i, idan kuma mutum sai bayan ya riga ya yi ruku'u, sannan sai ya tuno cewa a karatun nan fa bayyanawa na yi alhali ɓoyewa ya kamata yi, ko kuma ɓoye karatun nan fa na yi alhali kuma bayyanawa ya kamata yi. Da sujadar sarkin jari ƙablar salami, sai ya sujada ƙabri saboda barin bayyana sallah bayyana karatu da yi. Wa tarki sirri ba'da salami, hakanan kuma sai ya sujada ba'adi saboda bayyanar da karatu da yayi alhali kuma boyewa ya kamata yi sawa'un kana min al-fatihati aw surati daidai ne haka abin yake ko karatun fatiha ne abin ya faru a cikin ta ko ko karatun sura ne wahada ha ita- ya ita kadai wa man bai ka fi salati wanda yayi dariya a cikin sallarsa batalat sallarsa ta baci sawa'un kana sahiyan aw amidan daidai ne hukuncin haka yake da rabkanwa mutum yayi haka ko kuwa da gangan yayi wala yadhaku fi salatihi illa ghafilun ai babu mai yin dariya a cikin sallarsa face marabkani mutala'ibun mai wasa wal mu'minu idza qama lis salati amma shi mu'mini mai cikakken imani mai tsoron ubangijinsa mai tunanin ranar gamonsa da ubangijinsa idan ya tashi zuwa sallah a araba bi qalbihi an kulli ma siwa Allah yakan karkade daga zuciyarsa yakan juyar da zuciyarsa daga barin duk wani abin da ba Allah ba subhanahu wa tsarkan sarki wa taraka dunya wa ma fiha sai ya zama ya bar duniya da abin da ke cikin ta ata yuhdira bi qalbihi jalalallahi subhanahu wa azamatuhu har sai ya halarto wa zuciyarsa girman Allah da tsarkan sarki wa azamatahu da kuma dai girmansa da martabarsa wa yarta ila qalbuhu kuma zuciyarsa har sai ta raurawa wato ta tsorata wa tarhaba nafsu sannan kuma har sai nafsinsa wato zuciyar shi din dai ta ji kwarjinin ubangiji wato ta tsorata min haibatillahi jalla wa- jalla jalaluhu daga kwarjinin nan ubangiji wanda girmansa ya girmama fa hadi salatul muttaqina wani ya ce sallah ta masu tsoron Allah wani ya tuno min da kissar ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Hussein Muhammad ibn Hassan ne Muhammad ibn Hassan gidan shi ya kama da wuta yana kobar gidan fa yana sallah aka zo ana wuta wuta ya kai jikan ma'aiki gidanka yana gobara ina sallah yake yi har sai da wutan nan ta ci ta ci aka kashe iya abin da aka kashe ta ci iya abin da ta ci can bayan ya idan da sallar dama na fula yake ya za ce masa yabna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana ta ce maka wuta wuta a gidanka baka gani ba ne sai wai ga ya kalli gidan ce wallahi ban gani ba yace tsoron waccan wutar ta lahira shi ya- shi ya shagaltar da ni ban ji wannan din ba ban ji zafinta ba ban ji kuma iwon da kuke yi ba eh ka ji manya ba
na fula ko ko ta farla ne ai za a datse ta
a kai yo, in wani ne in wani ne irin mutanen mu na yanzu ba yana cikin sallama zai zai kurma ihu ba a bari ko ana sai insha Allah ai shine da Modibo Jilani na Yola na
shi kuma an ce kurkunu ne ya fito mana kafa an san kurkunu wani ciwo wanda mutanen da ne suke ina jin kamar a ruwa ake shan abu ake shan kwayar cutar na
eh ko a me
yana da nasaba da jini yana eh, yana da masa- nasaba da jeji tabbas to abin kamar tsutsa yake kamar matsi wa mutum ake yi yau kamar zari haka abin yake an kafa shi ta kumbura ta yi sintum aka rasa yadda za a yi a matsimar kuma gashi ya yi ruwa kafa ta yi ruwa ta kumbura sintum almajirai kuma suna jin kwarjininsa ba za su ce malam mai ko kafar a matsima ba saboda kwarjininsa da shi ne sai wani almajirinsa ba da dama kamar ɗani a gunsa yana shiga gidan sai ya gaya wa matarsa ka kin ji kin ji sai ta ce a a- ai ba ku san dabarar ba ne ce ku kyale shi sai ya shiga sallah in ya shiga sallah ya fara sallar shi ta dare zan maka magana ka zo ka matse mata hakan kuwa aka yi ai ya miƙe yana kyamun laili aka zo aka kama kafan nan aka matse ta tsaf bai san me ake ciki ba sai bayan ya idar da sallah ya idar kakab an matse an share jinin an yi komai to ka san zauni irin wannan dole za ga kuma jini yana tsafowa haka sama sama sai sai ya ji jini yana an gangarowa duba da zai sai ga ai babu kumburin mu sannan shine yaron nashi ke gaya mana ai kana sallah aka matse ka zo ka zo ka ga mu- ka zo ka ga samarin mu na yanzu mana wani wani yanzu yana sallah yanzu kocin naka ne shi je shi aure iya yin sallar a nutsa ba eh? ka gani wani ko kuda ma sai ya rikita ma sallar kuda wani yana sallah sai abokan cin abincin nasa suke ce to- to gawa ne sallah yake yi kasan wasu mutanen ba su da fikihu da suka duba magana ta ilimi ba kaga a ilmance a nan sanar sanar ce idan hadar asha'u idan abinci ya zo sannan kuma ga lokacin sallah yayi ce to da ubil asha ku fara da cin abincin aku maqalar rasul sallallahu alaihi wasallam to amma shi ba shi da wannan fikihun daga ganin shi jin lokacin sallah yayi shi sallar sa zai yi. su kuma an kawo abinci su kuma suna jin yunwa kawai sai suka fara ci sai wato tuwon shinkafa ne an yan marmara haka ƙanana ƙanana sai wani ke cewa a malam wani ne a barmar ko marmara biyu ma ta ishe shi ina cewa kai anya zai iya cinye biyu shi kuma yana cikin sallar yana yana mutum kaɗanu wai uku uku na abu yana na yana cikin sallar yana yanzu ga wani a gara kawai ma ya kaɗe sallar ya ce uku za ku bar min da zai za ki kafarawa ya ci gaba to wannan ba shine bambancin mutanen mu na yanzu da wayancan su wayancan na da in suna yin abun su domin Allah ba sa so ma ka sani eh na karanta tarihin wani daga cikin magabata na kwarai sai da ya shekara ashirin ya makance amma iyalin shi ma bata san ya makance ba matar shi bata san ya makance ba saboda ibada to dama rayuwar ne daga gida sai masallaci daga gida sai masallaci to matar shi ma bata san ya makance ba bata sana kuma wani akwai wanda shi kuma ya shekara arba'in yana azumi baya cin abinci in ba ranar sallah ba amma shi ma matarsa ma ba ta san azumi yake ba barkana wani kuma ya sani duk irin da suke da tsananin ɓoye aiki amma yanzu mutum da kanshi ya dan fara jin gishiri harshen shi ya dan fara jin arabiya shikenan mutum ya dan fara tsaye da gemu shikenan mutum ya fara ganin su malam wani su malam wani duk shi ma dama ba ba malamai bane shine yanzu mai ilimi shikenan fa sai raini kuma sai maganganu sai jefa maganganu kuma wani ma kai ka karantar da shi ba amma in dai wai dan fara fahimtar ilimin kuma shikenan sai ya ware gefe sai ya mutu ganin ai kai din ma baka gane ba ya fi ka gane abin da ka karantar da shi din shi yasa ilimin yanzu baya yin amfani baya amfani baya albarka ga karancin amfani da ilimin a aikace sannan kuma ga karancin tsoron Allah ga karancin kuma girmama shi kansa ilimin da masu shi ana za mu dakata insha Allah sai kuma a darasi na gaba za mu dora daga nan za mu tashi wa rashiya alaihi fitabar su da fata abin da ka faɗi shiri Allah shi ba mu ladansa da muka kuskure Allah shi yafi mana albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai tambaya tuna
wannan mutum ne yake sallah na'am inda zai surranta kuma
ya manta ya bayyana sai manta sai ya bayyana na'am
kuma bayan ya bayyana din sai kamar limami kamar limami ne sai ake mai gyaran murya na'am
sai bai dai dakatar ba sai ya ci gaba da ya ci gaba da abin nan da yi a yadda yake yi din ya ci gaba da yayin da yake mai matsayi mutum mutum ne a wajen ɓoye karatu sai ya manta ya bayyanar da karatu ko na ya aka sai aka ce masa subhanallah sai kuma bai- sai sai kuma ya ki dawowa kuma ya gyara- ya gyara din Wai? Ta kaga wannan sallar ma tana iya zama ma ta ɓaci ma gaba ɗayanta. Ƙwarai da gaske saboda ya riga ya sauka daga ainihin doron sallar ya koma kuma wani abin daban. Misali yanzu kamar a ce a sallar azahar ne ko la'asar sai mutum ya bayyanar da karatu. Sai ma mun suka ce subhanallah. Kawai sai ya ci gaba kuma da bayyanar da karatun yana yi a fili. A'a wannan ai kuma an ma sauka daga sallar gaskiya. an shiga kuma wani abin daban ba sallah yake yi ba. masu bin shi ma tun da suka in suka ga haka sai su kyale shi kawai sallar shi shekaru sai su kuma sake yin mata yafi ƙwarai da gaske a to ai ya sauka daga doron koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sallar yawwa da ma misali boyewa yake yi abin da ake bayyana kamar a raka- a rakawoyin sallar asuba ko a rakawoyi biyun magarba ko a rakawoyi biyun farkon isha'i sai fara ɓoye karatu ya fara karatun fatiha a ɓoye sai aka ce subhanallah maimakon ya dawo daga farko ya ɗauko karatun fatihar sai kuma ya ɗora kawai daga inda ya tsaya misali karatun fatiha yake ya je kamar maliki yawmiddin sai aka ce subhanallah kuma a ɓoye yake sai aka ce subhanallah to kawai sai ya bayyana ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ci gaba da karatunsa to wannan kaga babu komai tunda aya uku ne babu komai amma da ya komo tun daga farko kuma ya ci gaba to shine abin da ya bi eh shi tambaya ta biyu na mutum ne yana sallah kamar azhar karatun asirance kuma ya kai fatiha kuma kawai maimakon ya kama sura ya kama salati ya kama salati annabi
sallar shi bata ɓace ba Na.
sallar shi bata ɓace ba sai dai sai kuma ya tuna kuma sannan mm, sai kuma ya dace ya kuma dora sura sai ya ba komai ba komai insha Allah ba komai a duk gabar da mutum ya yi tarati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, a rashin sani wato sahiyan na babu komai insha Allah amma kamar mutum yana sallah akwai wani ciwo a jikinsa sai ya kama zub da jini yana kuma sallah Mm.
ya sallah sa tafi idan jinin mai dan kaɗan kaɗan ne haka nan babu komai insha Allah amma idan ya zanto jinin mai yawa ne wanda zai iya hana shi nutsuwa ko ya hana wanda ke kusa da shi nutsuwa ko ya kai ga zai bata mashi tufafi to ya yanke sallar ya je ya wanke zi- jinin shi ne yafi.
kamar shi jinin mai haɓo mai haɓo misali shi aka ce idan ya fara haɓa sai ya ɗan sa yatsan shi haka yi tare idan ya ga ya- ya- yatsan ya jiki sai ya sa ɗayan ya gida aƙalla kamar wayannan gaba ɗaya sun jiki abin da ya fi shine ya fita waje ba tare da ya juya baya ba ba tare da ya juya alƙibla baya ba ya fito waje ya wanke jinin daga hancinsa ina koya cikin tufafinsa ma ya wanke sannan ya dawo ya ci gaba da sallarsa kuma ɗorawa zai yi daga inda ya tsaya mai haƙo ma na'am
amma shi ma idan ya zamto ga randar masallaci ya san da masal- da- da da a masallacin sai ya batta ya tafi wata randa can nesa to kuma sallar shi ta ɓaci randa mafi kusa aka ce yau wallahu a'lam.
kamar jin dabba kuma wanne ne yake najasa wanne ne yake dabbar da duk ba a ci jininta najisa ne komai nata ma najisa ne wacce ake ci ɗuma idan jinin ya kai kamar faɗin dirhami kamar faɗin kwandala da zai iya ɓata wa mutum sallah amma dai dabbar da ake ci komai nata halal ne fitsarinta ba najisa ba ne kashinta ba najisa ba ne amma kaga kamar kari komai nashi najisa ne saboda yana yana da najisa ainiya da da kare da irin su ah, wannan jaki da irin su kare- abunan alade
yin su tana mutum da shi da yawa eh wallahu a'lam na'am A kaza kashin kaza ba zai karya alola ba ba najisa bane kashin kaza sai dai an tabbatar kashin take ci sai idan ka tabbatar wannan kazar ba ta da abinci sai kashi take ci to wannan kam kashin ta shi ma na zuwa Allah fatar kare da fatar alade ko an jeme ta ba ta zama ta ta tsarkaka ba amma fatar mushi tana iya tsarkaka in an jeme ta Eh, fatar mushi mushen a saniya ko ma- mushen tinkiya ko mushen rago in aka jeme ta za a iya amfani da ita babu komai wallahi ba Eh, amma ta kare da alade wannan ba za a abin nan ba kuma mai jemiya na'am wallahi ba